اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الإمام سبقنا بالحق بالحق ولا هادي إلى صراط المستقيم ولا هادي يا العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha hudu ga watan Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo zai da sha tara ga watan bakwai ladiya dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba cikin karatunmu na ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum a za mu tashi faslun fi niyyati halit ta'allum wato fasali zai wani magana akan niyyan da mutum zai yi yayin da zai nemi ilimi wani irin niyya ya kamata yi idan sun mala budda lahu minan niyyati ba makawa ga shi ɗalibin ilimi yayi niyya fi zamanin ta'allumi ta'allumin ilimi a zamanin wato neman ilimin sa izin niyyatu domin niyya hiya al-aslu ita ce asali fi jami'il ahwali a cikin dukkan komai da kaulihi alaihi salatu wassalam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyati wato ayyuka ana karban su ne bisa niyoyi hadisin sahihun yace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kan min amalin da yawa aiki yutasawwaru bi surati amali dunya sai surantu da surar aikin duniya kana ganin shi ka san aikin duniya ne wa yasuru bi husni niyya amma saboda kyakkyawan niyya a cikin sa sai ya zama min amalil akhirah daga ayyukan lahira wa kam da yawa min amali za ka samu aiki ta sawaru za a suranta shi bi suratul amalil akhirah kaman aikin lahira ne su mai suri bi min amalid duniya amma sai ya zama daga ayyukan duniya saboda mai bisu'in niyya saboda mummunan niyya saboda mummunan niyya saboda haka kyakkyawan niyya ake so a cikin dukkan lamura a koda na duniya ne sai kaga an samu wato a natija an samu wato abu na yanzu misali ko da karatun boko da yawa wani zai karatun boko ya koyi likitanci don ya taimaka al'ummar musulmai ta karatun boko ne amma ya kware sannan taimakawa musulmai yan uwansa shine burinsa ka ake kyakkyawan niyya ta gyara wannan karatun da yawa mutum zai karatun addini gashi na addini ne amma watakila ɗaukaka yake so ko a san shi ko a bashi ko a bishi shi to kaga da mummunan niyya aikin ya zama mai ya duniya saboda Allah zai karba ne yana karban aikin masu tsoron Allah ne kawai to shine yace wayan bagi ya kamata ga ɗalibin ilimi an yanwi yayi niyya almuta'allim mai neman ilimi bi ɗalibin ilimi cewa zai nemi ilimi ne rida Allah ta'ala wato dan neman yardar Allah ta'ala والدار الآخرة دون كما نيمر لاهرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال كما ينيا زي نيمي إلمي دين يكور وكان سجاهلتي da kuma sauran jahilai cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai nemi ilimi wa iya addini dan raya addini ba da abin da addinin nan zai rayu sai da neman ilimi matukar babu neman ilimi to rusa addinin za to shine sannan wa ibqa'il islam dan wanzar da musulunci fa inna baqa'il islam bil ilmi domin wanzuwan musulunci fa inna baqa'il islam bil ilmi domin wanzuwan musulunci da ilimi ne in ba haka ba addini zai rushe zan babu shi wala sai zuhudu kai har gudun duniya ba zai inganta ba wattaqawa har tsoron Allah ba za ta inganta ba ma'az jahili tare da jahilci ba zai yi ba anshadani al-ustaz al-sheikh imam al-ajal burhanuddin wato wannan babban malami yace ya rera min kasida sahibul hidayati wato ma'abocin hidaya wato wani littafi li ba'dihi yace fasadun kabirun alimun mutahaqqiqun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dini yatamassaku yace barna mai girma shine a samu malami sannan mai keta hakkin shari'a malami ya sani amma kuma ma sha'arsa yake yi to wannan barna ne babba a cikin mutane yace wa akbaru minhu amma in kana neman wanda yafi wannan kuma barna shine jahilin mutanassiku a samu jahili ne amma ga kokarin ibada to ka san mutane za su bi shi a inna ruddu suna tsammanin cewa yana kan dare ne ya su bi shi ba su sani ba jahili ne kuma ba su sani ba kan bata zai kai su kuma wa'innan su biyu fitnatun fil alamina su ne fitina a cikin wato talikai gaba ɗaya a cikin halittu azimatun fitinan ma kuma mai girma liman bihi ma liman bihi ma fi dini ya tamassaku ga wanda su dinnan biyu ya rike a cikin addininsa duk wanda ya rike su su ne jagororinsa to babu kawai saboda haka yana da kyau ka duba wane ne zai jagorance ka wani ne shukura kuma yayi niyya a cikin neman ilimin godiya ala ni'matul aqli akan ni'iman hankali da Allah ya bashi wannan hankali za a tambaye ka da aka baka shi to wani irin godiya kai akan ni'imar hankali shine ka nemi ilimi ka san yadda zaka bi Allah ka san yadda zaka bi manzon Allah yadda zaka bi Qur'ani to kaga wannan duka ka tsira da hankalinka kenan to amma idan hankalinka ya zanto ya baka kawai ka tsara rayuwar duniya ne banda lahira to hankalinka bai ka amfani ba sannan wasihatul badan sannan wato yayi niyya zai gode wa Allah ne akan Allah ya bashi lafiyar jiki wani ya lafiyar ma bai da ita ballantana yayi tunanin nemo ilimi to kai kuma lafiyar ka kalau wala yanwi kada yayi niyya bihi igbalan nasu ilahi kada yayi niyya dan mutane su fuskanto shi ai inda ne ni ilimi zan samu mutane zan samu jama'a ni ma ayyo kaina babu walastijlaba hudamid duniya kai ne ni ilimi dan jawo wa kansa hadamar rayuwar duniya abubuwan duniya a bashi kaza a girmama shi ayi waye waye babu yace wala karamata inda inda sultani bagairi ko kuma ai yanzu madaukaka guda uku ne a duniya daga masu kuɗi sai sarakuna sai masu ilimi tunda kuɗin ya gagara ni kuma ba ɗan sarki barin dage in nemi ilimi dan in samu ɗaukaka cikin mutane ko wajajen sarakuna ko a dinga damawa mu ma da mu duk wannan ka zubar da shi wa gairihi da wani wannan qala muhammad ibn hasan muhammad dan hasan rahimahullahu allah masa rahama yana cewa law kana nasu kullum abidi da mutane dukkan su bayina ne la ataqtu mita wallahi da na inta su wata baratu an wala'ihim kuma na rabu da walicin su ma ba ruwa da su kowa ina sauye Mazalika wannan yana faruwa ne li'anna man wajida lazzatul ilmi domin duk wanda ya samu dadin ilimi ya dandana dadin ilimi wal amali bi da wal amali bi da kuma aiki da ilimin kallama yargabu fi ma inda nasi zai yi matuƙa kaga yana kwadayin abin da yake hannun mutane abin da Allah ya ba shi ya isa da wannan an shaida Sheikh Al-Imam Al-Ajal wato wannan shehi babba ya rera wato wata kasida yana cewa wato al-ustaz Qiyamuddin Hamad ibn Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla li Abi Hanifata wato ya rubuta Abu Hanifata rahimahullahu ta'ala shi'ran baka yana cewa man talabal ilma lil ma'adi duk wanda ya nemi ilimi dan lahira faza bi fadlin min ar-rashadi to wannan ya rabauta da fadla na samun shari'a fa yaliku siranin talibihi yace ya tatsewan ya mamakin tatsewan talibihi masu neman ilimi linele don samun fadlin minar mi'ad minal ibadi don su samu wani abu daga hannun mutane don su ma mutane dabara su damfare su su karfi ne abinan abin da ke hannunsu da sunan su ma malamai ne to wannan hasara ce ba ir karama ba ita Allahumma sai dai illa idza talabal jaha li amrin bil ma'ruf wa nahy anil munkari sai dai idan ya nemi wato alfarma da ilimin don ya samu daman wato yin umarni da kyakkyawan aiki da hali ga mummuna misali irin wannan zamanin namu yau dan ka zama malami ma idan ba kuɗi kawai magana taka ba inda ma za ta ji ta ba inda za ta ji ta saboda me saboda mutane ba su ma yadda yau kai na Allah bane sai sun ganka da kuɗi ko roƙon Allah aka ce a kuji wajen wani mai roƙa muku Allah suka ce in kura tana maganin zawo shi ba kanta saboda ka shi ma ne yi wa kansa saboda haka sai jama'a suka zama ba su ba su yadda ma kai na Allah bane sai sun ganka da kuɗi da gida da mota da babban abubuwa na alfarma to yanzu ka yadda ka zama na Allah yau abin mamakin zamanin mu da mutum zai ce duk sati yana kallon annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu sau biyu duk sati to da shi da wanda zai ce ai wannan karin mun gana da shugaban ƙasa kuma ya yi izinin duk sati sau ɗaya in je duk abin da nake so to to kawai ya abana to shi wannan na bayan lakai Allah ka amma ka more saboda ne saboda mutane gaba ɗaya ai wallahi ka more sai ka ji taki sunan shi ya maimai anguwan nan gaba ɗaya wannan kuma na farko ƙaryar banza da mu gani ba ba a maganin annabi sai a inkarin abu sai a musu abu shi kuma wancan kai amma ya more sai ga an fara matsowa kusa da shi saboda ana tunanin ai shi yanzu ta ware masa saboda su mutanen mu kenan mala to sai ce sai dai idan ya nemi wato alfarma din ne dan ya samu daman yin umarni da kyakkyawan aiki mutane su saurare shi wannan hayal munkari da kuma hani ga mummuna dan mutane su saurare shi watan fizil haƙi akwai wasu malamai a Kano har banki ma mutum zai iya yi bashin banki yayi babban gida yayi bashin banki sai mota tsabarajin kawai mutane su yanzu shi na Allah ne saboda ba ya dato malam Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka yace wa tanfizul haqqi da kuma da samun daman tanfizul haqqi zartar da gaskiya wa izadud din dan kuma wato buwayantar da addini lali nafsi a ba ya nema dan kan karan kansa ba wa hawahu da son zuciyarsa ba fa yajuzu zalika to wannan ya halasta bi kadari ma yuqimu bil amr bil ma'rufi amma nan ma gurgurdan abin da zai iya tsayar da umarni da kyakkyawan aiki wa nahi al munkari da kuma hani ga mummunan aiki bayan bagi ya kamata ɗalibin ilimi ga mai neman ilimi an yi tafakkar fi zalika yayi tunani a cikin wannan fa innahu domin ya ta'allamu al ilma bi juhudin duk wanda kaga yana neman ilimi yana nema ne da wahala kasirin wahala kuma mai yawa to fala yasrifu ila dunya kabi yadda ya juyar da duk wannan wahalar da yake sha ila dunya alhakira zuwa ga wannan duniya walakantacciya alƙalila ‘yar kaɗan alsaniya kaɗan ɗin ma mai ƙarewa kuma ma abin tausayin ma baka san ma yaushe za ta ƙare makan ba to shine hiyar duniya a kallu min alƙalili wa ashiquha azallu min alzalili tusimu bi sihriha qawman tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalili yace hiyar duniya ita ne zai ga sanan duniyar nan a kallu min alƙalili ita ce mafi kaɗan daga cikin kaɗan kaɗan ce ba kamai ba ce mala. Ka kwatanta manya-manya da kasansu wanda sun fi ka son duniya, sun fi ka samun duniya, sun fi ka taɓa a duniya amma yau ina suke. In mulki ina a bata, in kuɗi da kamfanona na jiragen ma sama ina Alhaji Adam a Alhaji Adam Kabo'iya, ina su caccangi. Duk duk duk gaba ɗaya nan ina su ‘yar aduwa ana kan mulkin an tafi. to ne ina su ado bayero duka babu mala da kaman ma ba su zo duniyan ba da haka duniya a shirme ne mala wa ashiquha me begen wannan duniya yana son ta a zalli min alzalil shine mafi kaskanta daga abu makaskanci to sai mu bi sihiri ha kawo man wasu umi tana aibatawa da sihirinta tsafi ne sai ganshi kaman da gaske ne tsafi ne kauman wasu mutane wa tu'umi ta makantar da su a yanzu da kaga mutanen mu abin da suke ka san ta makantar da su kuma kamanta mun sirri tunda mutum yana tara dukiya ne kamar za a iya zuwa da dukiya kabari ta yi amfani kamar za a iya wucewa da dukiya filin alkiyama haka ake tara duniya a tara a tara kuma abun ma tausayi in dai na gwambin nan ne to za ka ga in an nuna maka shi shine mai kuɗin ma za ka yi mamaki za ga alama bai fi ne ba haka dai ba yadda yake sai dai sunan shi ne ya yi ta saboda yana da abin duniya amma ba yadda yake mala damowi da kunci sun hana shi abin ya fito a jikinsa kamar ba shi ne mai kuɗin ba to wannan shi ne saboda haka ta makantar da jama'a da yawa da yawa kaga wai a ce wai gwamnan gari wai na koyi abinci a'udhu billahi sarkin gari a ce wai na koyi abinci to wannan abubuwa suna da ban mamaki mala to to an makantar da mutum ne sannan an masa sihiri ne duniya ta masa sihiri to shine fa hum mutahayyi za ga su sun dima wuce bila dalilin ba tare da wani hujja ba bayan baki ya kamata li alil ilmi ga ma'abota ilimi Allah ya zilla nafsahu ya gamata ga ma'abuci ilimi kada ya kaskantar da kansa bittama ita hanyar kwaɗayi fi gairi madamayin abun da ma bai dace a yi kwaɗayi a cikinsa ba wai ta harraza an ma fi mazalatul ilmi wa ahli kuma ya kiyayi ga abun da zai jawo kaskanci ga ilimi da ma'abota ilimi wa yakunu mutawadi'an ya zama mai kankantar da kai wa tawadu shi kuma kaskantar da kai baina takabburi wal mazallati wal iffati tsakanin girman kai da kaskantar da kai da kamewa to a tsakanin nan ake so ya zauna saboda a in ka zubar da kan nakan sai ka zama abun takawa kuma a cikin mutane to dole sai dai mutum ya zama tsakanin tsakanin girman kai ma'ana in ka samu mai girman kai to sai ka nuna masa kafi shi katan kai in ka samu kaskantar da kai kuma to shikenan dama abin da kake so kenan sannan kuma da kamewa wa yurfu zalika fi kitabil akalak zaka gane wannan a cikin littafin akalak wanda ya mana ishara cewa mu nemi wannan littafin yace an shirin shek al-imam al-ajal al-ustaz rukun islam al-ma'ruf bil adib al-muqtar rahimahullahu shi'ra li nafsihi wato wani shehi babba gashi nan sunan shi yace ya rera masa waka yana cewa inna tawadu'a min kisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaibi ujubun man huwa jahil fi halihi ahwa sa'idu amshaki kayfa yuhtamu umruhu aw ruhuhu يوم التوى متسفل أو مرتكي والكبرياء لربنا صفة له صفة به مقصوصة فتجنب فتجنب فتجنبنها واتكي yake cewa ina tawadu'a lalle kaskantar da kai yana daga ɗabi'un mai jin tsoron Allah min kisalil muttaqi yace wa bihi da kaskantar da kai ne at-taqiyu ila al-ma'aliyar taqi wato shi mai tsoron Allah yake hauhawa zuwa ga ɗaukaka da ƙasƙantar da kayi. Wani al'aja'ibi yana daga abun mamaki, ujibu jiji da kayi ko taƙama, man huwa jahilun ga wanda ya jahilci fi halihi a yanayinsa a huwa sa'idu shin shi kan ɗan aljanna ne amsa ko ɗan wuta ne. Baka sani ba, kai ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne, amma ka buɗe baki kana ta dariya. kana ta jiji da kayi kana ta buga ƙasa kana doro kana fankama kana takama to na me ka san ko haɗa bu jahannama ne jahannama ne ma Allah tsare mu am kaifa kuma bai san kaifa yukta mu ta za a cika masa da imani zai cika ko kuma yaya Allah ba mu cika da imani umruhu auruhu bai san ta za a karɓi rayinsa ba yace yawmat tawa ranan da za a samu wato a wato rauni wato ranar alkiyama ranar halakan wasu bayan Allah to zai rasa ranar mutasaffil shin shi asfala safili ne cikin kaskantattu walakantattu ne wuta zai tafi can kasan kasai ta bakwai aw murtaki ko za a hawar da shi ne can karkashin al'arshi ta shiga ya shiga aljanna duk bai san wannan ba amma dai yana ta girman kai yana takama Allah ya tsare mu wal kibriya'u li rabbina sifatul lahu kuma shi ji da girma wato sifa ce ta Ubangijinmu, ji da girma ba, da isa na sifa ce ta Allah. Makasusatun kuma ta keɓanci Allah, saboda haka fatajen banha wato fatajen na banha ka nisance ta, wata ki ka ji tsoron Allah. To dama wasu abubuwa guda biyu, idan mutum yana da to ko hadar Allah ba za a buɗe masa ya shiga ba. Sosai, in dai mutum yana ji shi mawadaci ne bayan ku Allah shi ne mawadaci ya yi wannan su antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shi ne mawadaci amma mu talakawa ne mu matsiyata ne an gane to sai mutum yana jin shi ma mawadaci ne subhanallah sannan bude da girman kai ya sawa kansa to wannan fadar Allah ma kwata kwata ba za ka shiga ba saboda sifofin Allah ne ka zo ka yafa wa jikinka Allah ya tsare ni قال أبو حنيفة أبو حنيفة رحمه الله الله مسرما yana faɗa ali ashabi ga mutanansa azimu ama'imakum ku yi manya manyan rauna shi yasa zaga wasu malaman an sa manya manyan rauna yace wasi'u akmamakum ku yalwata kwansan ku ma'ana a sa manya manyan alkebbu masu aiki aska irin rigar na haka sa yace wa inna ma qala zalika wato ya faɗi haka ne li Allah yustakaffa bil ilmi wa ahli saboda kar arena wato ilimi da ma'abota ilimi da ya zanto malami kullum cikin yakekin riga cikin wato kaskanci da walakanci sai zanto da shi din da abun da yake tare da shi duk arena amma ya zanto za a gan shi da babbar riga shi kaga shi hannunmu da wasu suke kokarin sa manyan kaya sabila da girmama ilimi din amma ba idan suna ji da kayukansu ko wani abu nan ba ko kaɗan wannan ma baya gaban su an ce shi a maulamu a shehu gajali wata rana ya sako wani wata riga jamfa da wando da garani ya musu kyau sosai sai shehu ɗalibi Allah masa rahama sai ce kai amma wannan rigar ta mun kyau tana da kyau ce tana da kyau eh kawai sai ya shiga ciki ya maza sai ya cire ta ya sako sai ya kawo masa ci to gashi kaga wannan me makaratu a ciki shine rigunan ba suna sa bane dan kayukansu dan taimaka mana ne saboda sai da hakan zamu gane Allah saboda haka da aka ce tana da kyau shi kan sai dauka sai ba da ita wanda wanda ya ce masa yana da kyau to kai ne kamar to haka abun yake yace yace wayan bagi dalibin ilimi ya kamata ga wato dalibin ilimi an yuhassila kitabal wasiyati allati kataba Abu Hanifata wato yayi kokari ya nemi littafin wasiya wanda Abu Hanifata annuman ya rubuta ga Yunus bin Khalid as-Samti ya rubuta masa littafin rahmatullahi alaihi Allah masa rahama inda ruju'i yayin komawa ila ahli zuwa mutanensa yace yajidhu talibi idan yana yin littafin zai samu yajidhu man yatlubuhu wanda yana yin littafin zai samu wa kad kana ustazuna shaykhul islam wato malamin mu shayyin musulunci burhanul a'imma wato hujjan shugabanni ali ibn abi bakr wato wanda ake kira ali ibn abubakar qaddasallahu ruhahu Allah ya tsarkake ruhinsa al-aziz mai girma amarani ya umarce ni bi kitabati cewa in rubuta wannan littafin inda ruju'i yayin da zan dawo ila baladi zuwa gari na fa katabtu kuma na rubuta shi wala budda lil mudarrisi ba makawa ga wato mai koyaswa wal mufti da mai bada fatawa fi mu'amalatin nasa cikin mu'amalolin mutane minhu ya nemi wannan littafin Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم يا آلي يا قبل الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين